إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 22 ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha uku ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba har yanzu ne mana karatu ne a cikin fasali na biyar babin da ke tattaunawa akan abin da ya shafi madakhilu shaitan hanyoyin da shaitan yakan bi ya shigar wa dan adam wajen ganin ya halakar da shi malam ya kawo mana abubuwa da dama wanda yanzu mana cikin abu na goma sha biyu ne shine abin da ya shafi ittiba'ul hawa bin san zuciya to abin san zuciyar kuma mun tsaya ne inda malai yake raba mana san zuciya da hankali idan suka haɗu a waje guda walil hawa ma'al aqli thalathatu ahwali idan san zuciya suka haɗu da hankali a waje guda wajen kokarin wannan ya ga ya kada wannan wannan ya kada wancan wannan ya rinjaye akan wannan wannan ya rinjaye akan wannan yace to akwai halaye guda ɗayan uku da kowanne mutum zai iya samun kansa akai to malam ya kawo mana guda ɗaya akan sa muke tattauna har yanzu mun tsaya ne a daidai maganar Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda malam ce wa qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu babban sahabi Ali dan Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace iyyakum wa tahkimu shahawati ala anfusikum yace a hirdinku ina gargadinku game da sanya san zuciya ya kasance shine mai hukunci akan ku kabar san zuciya shi zai rinka hukunta ayyukanka na yau da kullun shi zai ce kai shi zai ce ka bari shi zai zamto sarki a cikin zuciyarka yace to wannan kuskure ne ina ina gargadinku kada ku yi wannan fa inna ajilaha zamimun ya ce saboda abin da son zuciya zai haifar maka makusanci na kusa-kusa ya ce zamimin abin zargi ne ajil shi ne abin da yake zuwa kusa-kusa wa ajilaha abin da kuma son zuciyar zai haifar maka ko sha'awa-sha'awai zai haifar maka wanda yake manisanci shi ne ajil in ka kawo shi da ainihin ya zamto abin da yake na kusa-kusa ke gaggawa ajil kuma bilhamza sai kasance mutaakhir kenan wanda yake majinkirci to irin result ɗin da sha'awa-sha'awan zuciya da san zuciya zai kawo maka idan ka ba shi dama wanda yake za ka same shi a nan gaba ya ce shi kuma wahimun mummunan sakamako ne ba mai kyau ba ne fa'illam tsara hatan ƙadu bittahziri wal irhabi ya ce idan kana gani san zuciyarka ba za ka iya lankwasa shi ka tankwara shi ba bittahziri ta hanyar gargadi wal irhabi da tsoratarwa yace fasawwifha bit ta'mil wal irghabi to ka bi da shi kai kokari ka lallashi san zuciyarka kada dai ka bashi dama bit ta'mil ta hanyar sanya masa buri wani burin abin da kake so a nan gaba mai kyau wal irghabi da kwadaitarwa ta hanyar hararo irin abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mutanen kirkin da suka yi haƙuri suka danne son zuciyarsu ta hanyar irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a cikin aljanna na kayan alatu da ƙawa da duk abin da kake bukata amma sai ka gaya wa zuciyarka da son zuciyarka cewa fa sai ka yi haƙuri ka danne ta sannan za ka samu idan kai gargaɗin ka tsoratar kaga san zuciyarka tana nan a tsakiyar ta ki ta motsa to sai ka dawo kuma bangaren rarrashi eh a tuna bangaren kuma da yake idan aka mutu shi ake fata shine aljannar firdausi Allah madaukakin sarki ya samu a ciki sai mutun ya rarrashi zuciyarsa da wannan malai ce fa innar raghabata war rahbata saboda kwadaitarwa da tsoratarwa waɗannan abubuwa guda biyu idan tama'ata alal nafsi idan suka haɗu su su biyun a cikin zuciya to zallat lahuma wan qadat ita zuciyar sai ka samu ta kasanta a gare su ta miƙa wuya a gare su eh haka adamun ake da wannan ake rarrashin zuciya kwadaitarwa tsoratarwa akwai lokacin da kwadaitarwa ake bukata akwai lokacin da tsoratarwa ake bukata haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace innahum kanu yusari'una fil khairati fa yad'una ragaban wa rahaba innahum kanu yusari'una fil khairati Allah madaukakin sarki na bayani game da annabawansa yace sun kasance suna suna gaggawa suna rige-rige wajen aikata aikin alkhairi sai ce wa na suna kiran ragaban suna masu kwadayin abin da ke wajen mu wa rahaban kuma suna masu tsoron abin da ke wajen mana azaba to kullun da wanda ya kamata a rinka mu'amalantar zuciya wata rana ka tsoratar da ita wutar jahannama eh ka rinka karanto mata ayoyin wutar jahannama a cikin ita zuciyar ta za ka rinka karantawa eh cewa Allah madaukakin sarki ya halicci wuta ga irin balbalin bala'in da ke cikin wuta ga irin mugun tanadin da Allah madaukakin sarki aje wuta idan kika sake kika tura ni ciki za mu je mu shiga cikin wancan bala'i tsoratarwa kenan wata ra kuma sai ka kawo mata aljanna eh yanzu mai bi ka tsoratar da ita kuma kaga ta dake ta ki yadda da abin da ka gaya mata lalle sai ta je ta aikata to sai kuma a dawo kwadaitarwa idan ba kya jin tsoro ai kuma kina san kina san rahama to akwai aljanna kuma da Allah madaukakin sarki ta nadar akwai kaza akwai kaza duk wani kayan jin dadi da Allah madaukakin sarki da mutum yake bukata Allah madaukakin sarki ya tanade shi ya sa shi aljanna so daga sai mutum ya rinka karantawa zuciyarsa waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala idan bata gwancin ba za ta gwanci idan bata tsorata ta bi gargadin wuta ba to insha Allah ta'ala in Allah ya dace da ita sai ga ta tsorata ko kuma ta kwaɗaitu ta ba abin da yake na rahama ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace malai ce wannan magana an ciro ta ne daga littafin adabud duniya waddi malai ce wal hawa ita san zuciya idza taghallaba ala al aqli idan har tayi rinjaye ta rinjaye hankali akai rashin sa'a ta rinjaye hankali tunda dama kashin farko shine abinda muke bayani wanda san zuciyarsa ta rinjaye hankalinsa to idan aka yi rashin sa'a san zuciya ya rinjayi hankali mala ya ce askarahu sai kaga ta sawa wannan hankalin mai ko kuma ta sawa wannan zuciyar mai maye eh sai kaga zuciya ta zama mai mai wato ƴan uwa akwai maye wallahi akwai maye irin na zuciya amma ba na shaye-shaye ba maye na saban Allah kawai shine idan zuciya ta riga ta rufe san zuciya ya mamaye ta lalle sai an saba wa Allah zuciya za ka hammaye take babu wani abu da zai dakatar da ita a lokacin sai ka ga duk abin da za a yi wa mutum na wa'azi da faɗakarwa da shi abin da zai tana kansa wani lokaci mutum zai laifi zai rika tana kansa wannan abin ba shi da kyau amma sai ya yi shi da kan kansa zai gaya wa zuciyarsa ba ba kyau ba shi da kyau wannan abu ba daidai ba ne amma wallahi yan uwa sai mutum ya je aikata shi maye kenan na cikin zuciya Allah ya mana tsari da shi to zuciya tana da maye shine mayen saban Allah to duk lokacin da sha'awa ta rinjayi hankali abin da yake faruwa kenan sai ga zuciya ta shiga cikin mai eh kai abin da kake gani gashi nan karara ba daidai bane amma shi wallahi sai ya je aikata shi babu kuma wanda zai rakatar da shi kuma inda za ku gane maye ne da zarar ya aikata sai maye ne kafe shi sai dawo yana nadama eh sai gane da na sani wallahi sharrin shaɗan ne idan kama shi akai kenan eh wallahi sharrin shaɗan ne nayi nadama idan ma shi akan kansa ne babu wanda ya kamace ga kuma yana jin haushin kansa da kansa a'a kafin ka ji haushin kanka me yasa ka aikata me yasa baka ga kanka wannan magana ba saboda zuciyar mutum tana cikin ma yadda ka san mutum idan ya sha abin da zai bugar da shi zai kawar da hankalinsa baya ganin komai hankalinsa ya lullube sai ya kasance duk abin da ba daidai ba zai aikata duk abin da daidai zai yake daidai zai guje shi to haka ma yin cikin zuciya ma yake yan uwa to shine malai yace fala yastati'u ayyumayyiza bainal haqqi wal batil sai kasance mutum baya iya tantance abin da yake daidai da rashin daidai idan zuciya ta shiga cikin halin mai wa rubbama zada ta'thiruhu hatta yuqalliba indahu al-mawazin sau da yawa ma wani lokacin zaka samu zada ta'firuhu alaihi tasirin wannan mayan ya ƙara a cikin zuciyarsa hatta yi ƙalliba inda hulmawazin har sai ka samu mizani na daidai da mutane suke auna abu da shi ya juye a cikin zuciyarsa abinda mutane suke kallo a matsayin daidai shi sai kasance haka yake kallon upside down yake kallon abubuwa abinda yake na rashin daidai kuma shi daidai yake kallon sa to kaga mafi sharri kenan eh mafi sharri kenan ya kasance zuciyar mutum ta juye yanzu duk wani abin da ba daidai ba shi daidai yake kallon sa duk kuma abin da yake daidai sai rinka kallon sa ba daidai ba malai ce fayar alhaqa batilan sai rinka ganin gaskiya ce amma barna ce kawai eh duk abin da ake kana zaka tafi masallaci zaka je karatu zaka yi sadaka zaka kaza sai rinka kallon bata lokacin ka kake baka da aikin yi ne shi yaje zo na yi abin da ba daidai ba shine abin da yake gani yafi masa kuma har a cikin zuciyarsa zaka tambaye shi baya jin wani abu baya jin wani abu wato ƴan uwa mafi sharrin sako kenan a cikin a cikin ƴan adam mutum ya rinka saba Allah kuma baya jin komai idan zuciya ta kai mutum wannan to sai dai la haula wala quwwata illa billah Allah ya tsare eh saboda idan kana yin sako kana ji abin da kake ba daidai bane insha Allah ta'ala ana sa maka rai zaka daina eh alal akalla ma wannan nadamar dan ai hadisi ya tabbata annadamu tauba kai nadama ma kadai ka ji ba daidai bane wannan tuba ne to amma kaga mutum yana yin abu zuciyarsa a kikashe ba ma ya jin wani abu yake mara kyau to wannan yana bukata lallai ya ci gaba da garan bawar din zuciyarsa don zuciyarsa ta dauko hanyar mutuwa eh ta dauko hanyar sun makasat qulubukum kenan eh kekashewar zuciya kenan wal batil haqqat sai ka kuma yana kallon barna a matsayin abin da yake daidai fa na'udhu billahi min al-khidlan malai ce muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga tabewa al halatu thaniya hali na biyu an ta kunan harbu bai na huma sijalan ya kasance yaƙi tsakanin zuciya ko son zuciya da kuma hankali da ke daidaita abubuwa da son zuciya da ke fincikar mutum zuwa sabo ya kasance yaƙi tsakaninsu sijalan jan guga ne famarratan ya ji ta zibuhul hawa wani lokaci sai ka samu son zuciyar ya fincike shi ya ja shi ya kai shi zuwa ga abin da yake ba daidai ba wa marratan ya'udu ila rushudihi wani lokaci kuma sai kaga ya dawo cikin shiryarsa ya dawo cikin kimtsinsa eh Allah ya taimake sai ga yana yin abin da yake shine daidai wani lokaci ya rashin daidai wani lokacin ya daidai irin wannan nabiyin shine mafi yawancin mutane suka fi tsantar kansu akai fa'ala sahibi hadhihi alhala mala yace to abin da yake na wajibi akan wanda ya tsinci kansa a cikin irin wannan hali wata rana san zuciya fincike shi zai aikata abin da ba daidai ba wata rana sai kuma ka same shi kimtsatse nitsatse shiryayye yanayin abin da yake shine daidai abin da yake wajibi a kansa shine ayyuk fira min asdiqa'il khair eh waɗannan shawarwari da malam zai ba mu ya kamata mu rike su da kyau za su taimaka mana insha Allah ta'ala yace abu na farko shine mutum ya yawaita min asdiqa'il khair abokai na gari nagartattun abokai ya kasance mafi yawancin wanda kake tare da su wanda idan ba a ganka ba za a tambaye su a ce ina wane mutanen kirki ne nagartattu ne wanda za su rika kokarin zaburar da kai ne wanda za su rika kokarin nusashe da kai ne suna fadakar da kai suna gaya maka gaskiya ko baka su idan kai abin da ba daidai ba su ce wani wannan abin da kai ba daidai bane ka ji haushi ba ka ji haushi ba shikenan su dai sun gaya maka sun fita wanda idan suka ga kana sakaci da abin da yake na bin Allah ne za su zaburar da kai idan kuma suna kaga suka ga kana za su ƙara masa ƙarfin gwiwa irin waɗannan su ne abokai dan ƴan uwa barin gaya mana wani abu idan ka ɗauki mutanen da suka shiga cikin wani yanayi na lalacewa ko shiga cikin wani abu na rashin kyau sawa'un ƙananan yara ne ko matasa ne hatta manya wanda sun kai shekara arba'in zuwa sama wallahi in ka duba za ka ga wasu daga ciki da yawa kashi kusan tamanin sun lalace da ta hanyar abokai sun lalace ne ta hanyar abokai yan uwa mu sani cewa aboki zai iya lalata mutum wanda yake da tarbiyyar shekara 20-30 a tattare da shi cikin awa 20 din nan ko cikin awa 30 zai lalata tarbiyyar shekara 30 wallahi yan uwa dan da yawa aboki ya fi tasiri akan mutum sama da iyayensa inda wajen lalata tarbiyyar to shi sa gaskiya yana da kyau kowa ya zaɓa aboki na gari in dai ka san aboki wanda za a ce inawa ne a tambaye ka inawa ne in baka nan kada ka ɗauki mutumin banza yana da tasiri sosai da sosai e ko da ba ka son abu wallahi sai ka koya ko da ba ka so yau da kullum ta kiwa sai ka koya e shi sa suka ce ai anil mar'i la tas'al was'al an qarini fa kullu muqarinin fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi suka ce wai anil mar'i la tas'al wai kada ka tambayi mutum ba fas'al an qarini tambayi abokinsa kawai eh kada ka zo ka tambaya kana cewa wane ne malam Umar ka tambaya ka ce wane ne abokin malam Umar yace fa kullu qarini saboda kowanne aboki bil muqarin yaktadi da abokinsa yake koyi kuma haka ne haka ne shi sai Allah madaukakin sarki ta maimaita mana a cikin alkur'ani cewa aboki da aboki masoyi da masoyi za su shiga cikin halin tsinuwa a tsakaninsu saboda in dai ba in dai ba ta ta hanyar bin Allah ba da yi wa juna wasiya akan bin Allah to karshe abin da zai faru kenan Allah ji Allah madaukakin sarki ce mane al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhi bi adun lil muttaqin al akhillau masoya badadai wanda suke san junan su aminantaka ta kai aminantaka Allah madaukakin sarki da kansa ya ce yawma idhin ba'dhum li ba'din adun wacce rana wacce rana kenan ana tashin alkiyama Allah ya ce sashinsu za su mutu makiya ne ga sashi duk wannan soyayyar ƙarshe a lahira yayya za ta kai su sai Allah ya istisna sai ta illal muttaqina sai wanda suka gina abokantakar su saboda tsoron saboda tsoron Allah saboda tsoron Allah saboda haka lallai abokantaka tana da tasiri wajen bin Allah yanzu zaka ka samu aboki wallahi ya koya maka zuwa makaranta ya koya maka azumin litinin da alhamis ya koya maka zuwa sallar jam'i da ba ka yi wallahi abokin zai canza ka yanzu kuma za ka samu abokin da zai koya maka zuwa wajen shayi-shayi zuwa gidan kallon bat zuwa kaza zuwa kaza duk abin da yake mara kyau yanzu za ka samu abokin da zai koya maka idan ka samu aboki shagaltacce za ka shagala in ka samu aboki nagartacce za ka nagarta to Allah maɗaukin sarki a zarta mada abokai na gari mala ya ce to wanda ya san ɗabi'arsa haka take to yi ƙoƙari ya samu abokai na gari sai kasance bangaren raunin cin da ya samu suna taimaka masa wajen tada shi malai ce allazi yuzakkirunahu idza nasiya irin abokan da za su rinka fadakar da shi idza nasiya idan ya manta wa yunabbihunahu idza ghafala za su rinka fadakar da shi idan ya gafala wa yurshidunahu idza jahila za su rinka shiryar da shi idan yayi jahilci duk lokacin da ya wauta yayi abinda ba daidai ba su ce wani baka kyauta ba ba kai daidai ba haka ake gaya mutum gaskiya ko ya ko zai ji daɗi ko ba zai daɗi ba a gaya masa musamman yanayin alaƙa da shi abokinka ne shi to ba zan san wani ɓoye-ɓoye ko abin da ya kama da kawana ba kai daidai ba ya ji daɗi bai ji daɗi wannan shi ta abin nan wa yi nashi tsonahu idan aka sala za su sanya masa nishaɗi duk lokacin da ya samu fitur ya samu kasala ya dan yi kasa abin Allah to sai su sa masa nishadi sai su taso da himmarsa wa yuqawunahu idha da'ufa za su karfafa shi duk lokacin da ya rauni wa ya'khuduna bi yadihi ila at-tariq al-mustaqim za ka ga suna riko da hannunsa zuwa hanya madaidaiciya irin waɗannan abokan su ake bukata wa alaihi aiban sannan malai sai har yanzu babban abin da yake kansa shi wanda yake cin irin wannan hali ayyal basadir alharbi da ya sanya dir shine silke na yaki a diru shine irin abin da ake sawa dan kare kai daga sukan mashi ko saran takobi idan ana yaki silke dai kenan mutum ya sanya shi na yaki wa yashuddu alaihi salahahu sannan ya ɗebi kayan faɗansa ya rike da kyau ya shirya ya kimtsa wa yanzilu maidanin nafsi ya sauka fage ko filin daga na zuciyarsa liujahi da jundal hawa don ya yaƙi sojoji ko kuma rundunar san zuciya ma'ana duk wancan kintsin da zai da shirin da zai zai shi ne don me don ya yaƙi san zuciyarsa malaiti ƙala al-hassan al-basari rahimahullah al-imam al-hassan al-basari allah ya masa rahama yake cewa afdalul jihadi mafificin jihadi gaba ɗaya shine jihadul hawa shine ka yaki san zuciyarka babu jihadin da yake wannan eh shine jihadin nafs kenan saboda me shi kansa jihadin da ake da makami idan baka yi zuciyarsa ba za ka iya zuciyarka ba za ka iya shi ba za ka yi shi ba duk wanda kaga ya dauki makami ya shiga filin daga yana kashe abokan gaba to yayi haka ne sai da ya fara yaƙar zuciyarsa sai da ya fada da zuciyarsa sai da ya yaƙi san zuciyarsa ne ya shiga filin daga saboda haka mafificin jihadi gaba daya shine jihadin san zuciya wa qala al-mustafa sallallahu alaihi wasallam zababban zababbu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al-mujahidu mai jihadi man jahada nafsahu fi ta'atillah shine wanda ya jihadi da zuciyarsa cikin bin Allah madaukakin sarki ya tsaya ya tankara zuciyarsa ya bankarata ya rinjaye ta yaga ta ba Allah madaukakin sarki wal muhajiru in kana neman wane ne mai hijira na hakika shine man hajara al khataya wad dhunub wanda ya kokari ya kaurace wa zunubai da kurakurai da laifuffuka ko da zuciyarsa tana so ya ƙaurace musu ya ƙi to wannan hijirar ita ce mafi girman hijira sama da hijira daga ka tashi daga garin ka koma wani garin eh wannan hijirar ta fi idan ka tashi daga garin makka ka koma garin madina sai kuma ka cigaba da zakke wa sabon allah maɗaukakin sarki kaga akwai ragowa ka kenan eh to amma sai kai kokari ka ƙaurace wa zunubai to wannan ita ce babbar hijira wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa da isnadi wanda yake ingantacce a shek nasiruddin albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha tasa wa qila li ba'd al-hukama aka ce da wani daga cikin masu hikima aka ce da shi man ashda'un nas wane ne fi kowa jarumta in kana neman jarumi wa zaka nuna mana wa ahrahum bi-dhufri fi mujahadatihi ya kuma fi cancanta da samun rabo a cikin ƙoƙarin da yake wajen yaƙar zuciya su kuma ƙoƙarin da yake wajen kaiwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki waye wannan ƙala sai ce man jahada alhawa ta'ata li rabb ta'ata li rabbi wanda ya fito na fito da san zuciyarsa ya yaƙi san zuciyarsa dan kawai wa Allah maɗaukakin sarki biyayya wahtarasa fi mujahadatihi sannan yayi ƙoƙari ya kiyaye wajen wannan jihadin nasa min wurudi khawatir alhawa wajen gangarawar duk abin da za su ɗarsa masa abin da zai kai shi zuwa ga san zuciya alaƙalbihi a cikin zuciyarsa duk abin da zai ɗarsa masa ya kai shi zuwa ga san zuciya ya yi ƙoƙari ya fito na fito da shi ya ture shi daga gabansa to wanda shi ne mutumin da ya fi kowa jarumta wa ƙala ba abu wani sashi daga cikin su yake cewa khairun nasi mafi alkhairin mutane man akharaja shahwata min qalbihi shine wanda yake kokari ya fitar da san zuciya ko da sha'awa sha'awai daga cikin zuciyarsa wa asa hawahu ya kuma saba wa san zuciyar tasa fi ta'ati rabbih a cikin biyayya ga Allah madaukakin sarki wa alaihi ay yastamita fil jihadi yace wa alaihi kuma lalle shi mai kokarin a kaiwa zuwa ga wannan martaba da matsayi da muke da muke bayani akai lalle ne kasance ay yastamita fil jihadi zai iya neman mutuwa shine yastamita ay talabul maut kenan eh zai iya mutuwa ba fil jihadi wajen kokarin da yake wajen yakan zuciyarsa ko da abin zai kai shi zuwa ga rasa ransa to ya dauka jihadi yake yadda ka san idan ka fita filin daga ko ka dawo ne ko kar ka dawo to haka mutumin da yake yin yaki da zuciyarsa a cikin hanyar yaki da zuciyarsa din da ya sani akwai abubuwan da zai iya gamuwa da su ko ya mutu ko ya rai to mutum ya sa wannan a cikin zuciyarsa ɗaya yake da shi da wancan duk jihadi suke ya ce li'annal ganima da saboda ita ganima saminatun a bata mai tsada ya ba a samunta da sauki ala sai ya kawo wani ɓangare na hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ala ku saurara inna sil'ata allahi ghaliya lallai hajar allah ita ce sil'a haja eh hajar allah madaukakin sarki ghaliya mai matukar daraja ce da tsada aka ce abu ghali abin da yake mai tsada ke ya ghaliya mai tsada ce ala ku saurara inna sil'ata Allah aljanna hajar Allah ita ce aljanna akwai abin da yake aljanna tsada babu wa alaihi ay yasbira sannan dole ne wanda yake so ya tsinci kansa a cikin irin wannan martaba ko wanda ya tsinci kansa a cikin wannan martaba yayi hakuri wa in qala al-jihadu koda kuwa wannan jihadin da yake da san zuciyar tasa zai tsawaita ya yi haƙuri kada ya gajiya faharin bil mujahid ayyan tasira ya kusata abu ne da ya kamata ya dace ga duk mutumin da yake jihadi yake kokarin ya kan zuciyarsa da nan gaba akwai nasara a tattare da shi eh zai samu nasara wa bisabiri ay yafuza kuma abu ne da ya kamata ya dace ga duk wanda ya hakuri zai rabauta wa birraqibi ay yanala haka nan wanda yake kwadayin kaiwa zuwa ga wani abin alkhairi zai samu wannan abu wa alayhi har yanzu malam yana masa gargadi da nasiha akan ay yasta'ina billahi ya kuma rinka neman taimakon Allah madaukakin sarki ala nafsihi akan kansa da kansa wa hawahu da san zuciyarsa li'annahu saboda yadda al'amarin yake la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi da muke da shi sai ga Allah madaukakin sarki ka rinka mika al'abarka zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya taimake ka sai Allah kai sai Allah ya saka a hanyar da yake so wa alaihi har yanzu kuma yana nan a kansa ayyada uwa bi du'a'i imamil mujahidin sallallahu alaihi wasallam ya kuma nace ya rinka yin addu'ar da shugaban masu jihadin zuciya gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yin ta addu'ar da annabi yake yawan yin ta shi ba ya rinka maimaita ta wacce addu'a ita ce na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya mutun ya rinka maimaita wannan na'udhu billahi muna neman tsarin Allah madaukakin sarki min shururi anfusina daga sharrorin kawukanmu wa min sayyiati a'malina da kuma daga kuma sharrin munanan ayyukanmu sharrorin da kanmu yake da shi da zuciyarmu ta take da shi ya ubangiji ka tsare mu idan Allah madaukakin sarki shi ya fi ka sanin kanka da kanka to sai ka neme shi tsarin abin da ya fi ka sani eh kai akwai wani abin da kake gani kai ba sharri bane akan ka amma Allah ya san sharri ne akan ka idan ka neme shi tsarinsa sai tsare ka gaba ɗaya baka ma sani ba to mutum ya rinka maimaita wannan addu'ar wa qawluhu da fadin sa tsira da abin tsara tabbata a gare shi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya ubangiji ati nafsi ka bawa raina taqwaha tsoranka ka ba ta tsoranka da kiyaye dokokinka wa zakkiha Allah ka tsarkake min ita anta khairu man zakkaha kai ne mafi alkhairin mai tsarkakewa anta waliyuha wa maulaha kai ne mai kula da ita kai ne kuma jibincinta to mutum ya rinka yawan maimaita waɗannan addu'o'i da waɗannan shawarwari da malam ya bayar insha Allah ta'ala sai ya tashi daga martaba ta biyu nan sai kuma ya tsallaka ta uku wacce zamu shiga gobe insha Allah ta'ala ta biyu kada kuma tashi ne wata rana san zuciya ya jashi wata rana kuma fa sai hankali ya tasiri a kansa sai ya shiga cikin kimtsinsa in Allah ya taimake kuma sai ka fada bangare na uku eh shi ne wanda Allah madaukakin sarki ke taimakon su su kuma su su galaba akan san zuciyar ta Allah ya samu daga cikin su zamu dakata anan fahariyun bil mujahid an yantasira fahariyun ya ya dace ya dace ya kusata ga wanda yake mai jihadi mai kokari wajen yakin zuciyarsa an yanzu tira ya samu nasara ya samu galaba a kanta na'am wa'ina walakin ta mana kulubul tafi su dur na'am akwai magana da na gani na cewa na'am zuciya da hankali a waje da yake na'am magana cewa ana jin daɗi yace akwai magana da ya gani cewa da zuciya da hankali a waje ɗaya suke a yanzu misali yanzu misali in aka ce zuciya a cikin mutum ka san inda zuciya take ko baka sani ba ana iya ɗauko zuciya kuma iya ɗauko ta ana iya ɗauko zuciya amma hankali ba ba wanda ya san inda hankali yake na shi hankali hankali Allah madaukakin sarki shi kadai ya san inda yake ma'ana zuciya da hankali a waje ɗaya suke amma aikinsu ne daban-daban shi in aka ce zuciya galibi ta fi karkata zuwa ga abin da yake na rashin daidai in kuma ka ji an ce hankali galibi ita shi ne abin da yake seta mutum ya gaya wa mutum abin da ya dace da abin da bai dace ba amma duk abu ɗaya suke duk kamar yadda ka faɗa duk a guri ɗaya suke amma in aka ce kamar zuciya ita ce tushen abin ita ce tsokar da take cikin jikin mutum amma idan aka ambace ta kawai aka ce zuciya to sai ka ɗauka ita ce ɓangaren da take jan mutum zuwa ga rashin daidai amma aka ce hankali ba shi ne abin da yake seta mutum ina fata an gane shi ne bambancin su abin da yake seta mutum ya dawo da shi hanya to wannan shi ne ɗan bambancin da ke tsakanin su Allah ya samu dace yan uwa abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك